ورحمة الله وبركاته يوم لا رباط أجلن دليل وطن سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga wata shida ga watan satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya don ba banta ba a cikin wannan littafi na ibn sunni da muka fara biyawa mun tsaya a wato babu hajjin lisan inda wato za mu tafi hadisi tafi na sha biyu hadisi mai lamba ta tara amma babu ma'aikin lisan kuskure suka yi a wannan takardar babu ma'aikuni idan suka yi kasa min manani shi ne sannan za mu tafi darasi na biyar mun yi darasi na hudu a wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala muna cikin babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya tashi daga barci mun bi hadisi na farko hadisin Hudayfa bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu inda annabi yake cewa idan da yake tashi daga barcinsa ya ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur wanda zaka ga da yawa har yara ɗannan mu da yana duk sun haddace wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce sai nau'o na akar wani nau'in daban da za a biya karkashin farkawa daga bacci bayan farka daga bacci akwai wani nau'in banda wancan nau'i wanda abin da suke faɗa shi ne idan aka kawo wani nau'i ko ya inganta to guda ɗaya ake so kai ba ta aka yi ka tattara duka ba shi kuma a addu'o'in kwanciya bacci idan ya inganta in ko bai inganta ba ɗayan biyu ne so ake a gaya ba akwai wannan hadisin hadisan da ake kawowa ko kuma bai inganta ba bai inganta ka kawo shi gurin kwanciya bacci ba ko kuma bai inganta a nan ba amma a wani gurin ya inganta a wata addu'a ko kuma addu'a ka ta yau da gobe ba a so sai ka ce annabi ya ce ka tashi daga bacci ka yi ta shine abin da ba a so shine abin da wato malai yake so ya kawo mana nan idan kuka ji an ce bai inganta ba to wani abubuwan biyu za ku harara a kai in ka ji kai ma kyau kai ma ma'ana to za ka iya yin da ayo da gobe amma kar ka ce annabi ne ko kuma zai iya yiwa ka zo wato a wani gurin daban kamar yadda za mu ji wasu ba a gurin taji daga bacci a tuwa ta ba a wani gurin ta zo annabi ya faɗa amma a can ba gurin taji daga bacci ba shine bambancin to shi ne abinda malai yake cewa nau'un akar wani nau'in daban karkashin taji daga wasi قال حدثني محمد بن عبد الله بن حفص التستري قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مال ابن السني يتي مال منسى Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Al-Juttari ko Al-Juttari ya zantar da shi shi kuma malamin sa Yaqub ibn Umayr ibn Kasib ya karanta da shi ya gar ya ga ya mata shi kuma malamin sa Sufyan ibn Uyayna ya ga ya mata shi kuma malamin sa Ibn Ajlan ya karanta da shi kuma malamin sa Sa'id ibn Maqbuli ya zantar da shi kuma malamin sa Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya ce da shi ya ji daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala yace idan sai kaza ahadukum idan ɗayan ku ya barka bal yaqul yace alhamdulillahi alladhi radda alayya ruhi wa afani bi nasbi wa azina li bi dhikri alhamdulillahi alladhi alhamdulillahi alladhi رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري abu hurairah yace annabi alaihi salatu wasalam idan ya farka daga barci yana cewa alhamdulillahi alladhi godiya ta tabbata ga ubangijin da radda alayya ruhi ya dawo min da raina domin idan mutum yayi barci to ya yi karamin mutuwa kamar da ake faɗa ba wuce ko ba lalabi yana cewa annabi aqul maut barci abokin mutuwa ne dan uwan mutuwa ne gaskiya ne saboda haka idan mutum ya kwanta to ya mutu shi za ba a shari'a da barci kamar yadda muka biya tun a farko cewa wa anil annaimi hatta yake ba haka nan ne bacci ba alkalami baya kanta sai ya farka to na gode wa ubangiji da ya dawo da raina dan da Allah ya ga dama ka zarge za ka dan da yawa ba za a gaya muku mutanen mutanen da da yawa sun kwanta bacci daga bacci ba sai ba ko wanda za a ce ba kawai kwanciya dai shi kenan ba a tashi da ita ba kwanciya yi ba a tashi da shi ba saboda kai nawa ka bawa Allah ya tashi ka ko kabo kawai shi ya dama da rai yana cikin ganin damarsa to dole kai ma godiya akan wannan wa abani sannan ya bani lafiya shi da kariya jikina idan ya ga dama gashi ka kwanta rumus amma mutum ya tashi ya ce ma ya daina gani ko ka ji wani ya tashi da stroke ko ba haka bane sai lafiya lau bai kwanta ko kuma kawai yana baccin wani abu ya faru sai asibiti to sai ka gode wa Allah abu da wannan ni'imar da ya ba na baka lafiya a bani bi da tabi ya bani lafiya a jikina wa azina li sannan ya huwace mu ba ya bani izini ba a ya tsare mu izini wajen ambatansa da akwai wanda da ya daji ma da ajar ya daji akwai wanda da ya daji da wani abu waƙoƙi ya daji ba Allah ya kira ba to amma kai Allah madaukakin sarki ya taimake ka sai ya tsare ma ya sanya ma sauki wajen ambatansa kana farkawa هي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا والحمد لله الذي رد علينا نوات روحي وعابني في جسدي وأبنا لي بذكري ko shakkawa ga wannan baiwa wataƙila ma Allah ya ma baiwa ba iya nan ka tsaya waje da ka tashi cikin dare da akwai wanda za su ga cikin dare sai ya tashi wanda ya fi morewa bacci kenan wanda zai iya tashi da daddare kafin asuba da yi ya iya yi ko da raka'a biyu ce goma ya kwanta ko kuma yi wani zikiri da bai samu sallar ba za mu zo nan gaba mu yi ya yi iya wannan ya koma ya kwanta ko da kuta ji zai ke dawo to ba wanda ya kuri ba irin wannan shi za ku ga duk inda annabi yake magana akan sallar dare Allah yake magana akan sallar dare sai ku ga sakamakon farkawa da dare kai wani abu abin da ba na wajibi ba sai a ce ba aljanna za a ba ka domin wanda ya iya wannan kusancinsa da Allah yana da yawa kusancinsa da Allah yana da yawa kaga tatajaba junubu anil magazi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun yake fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun cewa suna nesa da kuyaban kuyibinsu daban-daban kowa yana nesa da kuyibinsa gabar bacci da yasa ya dauna rabbahu khawfan wa tama'an suna tawakon ubangiji da do wato tsoron azabar Allah da kuma fatan rahmar Allah yalla ya yi mimma da zakana hum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka ba su sai yace fa la ta'lamu nafsun babu wani rai da ya san ma ukhfiya lahu abin da aka koye masa ni ko rage a ayyukan na jin daɗi rai wato abin da ido zai gani ya ji daɗi shine aljanna Allah bai san mutum bai san abin da Allah ya koye masa na aljanna ba me daji sallar dare sai Allah yake jaza'an bima kanu ya'malu wannan sakamakon sallar nan da kake tashi kai ne da dare kafin asuba Abdullahi bin Salam Allah ya kara masa yadda wanda muka fara bayanin sa a karatun Hudai Fatu bin Yaman alatin lulu cewa yana cikin Yahuda malaman Yahuda da suka musulunta Allah ran mani na taura ya zo mutumin da lokacin da annabi ya zo Madina yana cikin mutanen da suke ce bari mu je mu ga wannan mutumin wani da ake sai rububi ake bari mu je mu ga wannan yake haka kallo ya tafi kawai yana zuwa kallo ya ce abin da ya fara ji daga bakin annabi alaihi salatu wasalam tun da mutumin da ba wannan hadisin nasa da kuke ji Abdullahi bin Salam bai mutumin da bai rawaito bayan ya mutumin da ya kawo ruwaya kuma da yana musulmi yana kafiri yake yace abin da ya fara ji annabi ya ga yawa sahabbai da yaje kallon sa sai ya ce ayyuhan nas ya ku mutane abtu salama ku rike dai dai da sallama wa abi amuta ama ku rike ciyar da abinci wa sallu bil layli wan nasi niyamu ku rike sallah da daddare mutane suna bacci sai ku rike jannata bi salami yace za ku shiga aljanna tare da abinci wannan hadisin yace ina ji da rike bayan ya musulunta shi ne kuma ya rawaito hadisi to kaga ma hannu jayi ne sallar dare duk inda ka ji da zaka ji Allah bayani yake zai baka aljanna shi da duk wanda ya rike irin wannan ko ko ta ko shi kai a gaba ya fi karfin ka Allah ni sallar dare ba iya cimma ina ga ba ko sallar raka'a biyu kake kai kai da daddare ko duk wani boka da babba da karami ka fi karfin ka Allah ballan da wanda yake kawai wani dan hasada a gefe ka wuce sai ka jana cewa wani wato wato dafa'i ne da shi ne kwari sallar da rashi azkaru sabahi wal masa sannan zuciyar ka baka da gillu babban abin da zai ke ke rantu baka kullaci kowa ba sannan kuma kana yin wayan na uwa na rantsi da Allah ba boka ba ko ibrahim min al-jinn bi wayi da kai eh amma abin da ake so zanto ba kulli a zuciyarka ba ka kullaci kowa ba sannan kuma wayannan matakan ka dauke su zikirin safe ka dauke shi kamar abinci yadda in ka tashi sai ka nemi koko da kozai shayi da buredi to ka dauka shi ma zikirin safe sai ka nemi ya zama ma ba shi sannan na yamma yamma na yi karfe wasa da shi ko magariba ta yi ya ba shi da aka ce yamma ba a zo magariba sai ba kai ba to amma in magariba ta yi ba kai ba to ya ba shi in ka zo kwanciya bacci kar ka kwanta kamar ruhu ka tashi kamar dantin a yi addu'a kwanciya bacci ka zo to in dai kana wannan abubuwan zuciyarka ba komai ba wanda kake kwana da shi na rantsi da Allah ba boka ba komai ba ba cikin kauye ba ko Niger ko kamar za a ba bokan da yake ba wannan wannan shine matakai in dai ya zama zuciyarka bai kyau karka da kawai tsora illa shi ne zan duba ka da zuciya mai kyau da azabin ka za a harbe ka domin kai ma mugu amma idan zan duba ka kullu kowa ba kuma baka jiban kowa karka da shi kan yana neman agajin aljanu nan kuma mala'iku Allah yake baka su kare ka shi kuma ba ka bacci aljani ko yana gajiya yana kuma yana mutuwa eh yana ci yana sha aljani mala'ika baya ci baya sha baya bayan gida baya bawani aikinsa kawai abin da Allah yake yi in ta aka yi gadin ka kawai aikinsa gadin ka shi ne nasa abin da ku kaga wannan abubuwan ko da yake shi ya kamata da kiyaye to kun ga sakamakon tashi sallar dare shi sa annabi alaihi salatu wasallam ya tashi za ku ga yana tashi sai ya zauna a zauna inda yake shi ce bayan ya yi wannan addu'a su kai shi ce inna bi khalqis samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار النبي تبيع وشافي جيبا كذا حتى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا وراجدوا واتقوا الله لعلكم تفلحون idan ya minti sai je alwala ya dawo ya sallah a ce kuma ka koyi irin wannan kana yi malam ai aure ne ya sako a gaba kai ka sako shi a gaba za ka sha mamaki Allah kuwa za ka sha wato za ka samu nutsuwa suna yawan faɗa wayan abubuwan wallahi Allah wani lokacin sai ka kamar buɗe zuciyar mutum in saka ba Allah saboda irin wayan abubuwan da yawa ni ba wai abu zan cewa ni mujarrabi na gani ka sa waina a gaba wani aure zo furgita ka Allah ba zai furgita ka ba sai ne ka furgita shi malam sani Allah saboda haka wayannan abubuwan su za ku rike mutum ya rike duk kuna son auren nan ka gani yawwa saboda haka wayannan abubuwan su ake yi yanzu to kari duk wani guri da kuka ji an ce annabi yana kaza kar kai wasa ne yi kokari kai yi kokari saboda haka idan baka haddace ba kawai hijiran majalar din ka rage ji kana farka da ya fitila ka alka sai ka bude ka karanta a dau wannan sanan sosai shi za Allah yake bage mu muna duka jiya da wannan littafin za ga mutum kafin a gaba kana aflayin abubuwan kotu za ga kai kanka ka canja saboda yana ga ya ma rayuwa annabi ta 24 hours a haka annabi ya zauna lafiya to kai ma kana so ka zauna lafiya haka za ka a to ka ga wannan kenan ba shi da azali abin da malam sani ke wada kaga akwai wanda ya zo riga la ilaha illallah wannan kaga wato shi abu yana so yayi addini amma kuma bai sanya ake yi ba ba shi da abin da annabi yake a hamba kawai ka rufe ta wani ya zulim ha ko za ka ya dage shi wani tsawon usazi ne sai ya la ilaha illallah ba wanda ya saka eh gaba ɗaya haka yake da an bata harafan annabi cewa ba sai ta kawai falyakrimha aka annabi yake idza tafa'aba ahadukum falyaza yadahu ala bihi wata ruwa yake falyakrimha kama ce ta ko ka sa hannu akan baki ko kuma kama ce ta shine a lokacin da a koya ma tarbiyya ba idan ka san cewa ka yi gaishe gaishe da taba tabi da hannunka je ka sa baya in ko tsabanin da yake kana yawan wankewa kana da turaren nan da ake yawan gogewa sanitizer kana yawan goga sai ko kasa an fahimta da kyau ko to wannan shine mu je zuwa to kan ga wannan hadisin ya inganta in kaga dama kai yau kai wannan kamar da muka faɗa a karatun mu na gidan tobani cewa wannan tayya nau'o'in tayya tana da yawa sai ka yi wannan a sallah a zahar wannan a la'asar wannan a magarba sai ka duk ka haddace ka haddace sai ibn abbas ka haddace ta abdullahi dan mas'ud ka haddace ta sayyidina umar ka haddace ta nana aisha ka haddace ta abu musa al-ashari ko ina sai ka dauki ne maganin karatu kokarin kwatantawa shine maganin karatu to kun ga wannan ta inganta in ka ga dama alhamdulillah alladhi a hayana ba'da ma amatana wa ilayhi nujum wace gari ko kuma ka kuma wani baccin sai ka ce alhamdulillah alladhi abani wani ya ce hadda baccin rana hadda ji shi ma Allah ya ga dama ai ba za ka tashi ba yawa hadda baccin rana hadda ji yace yake nau'un akar wannan ma ya inganta wani nau'in daban daga addu'o'in tashi daga bacci kana haddana abu عروبة قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن موسى بن وردان عن نادم صاحب العباء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن السني أحمد بن محمد ابن السني يجي وما لم ينسى أبو عروبة يا بنت الرجل shi kuma yace malamin sa Abdul Wahhab bin Dahhak wannan shine matsala hadisi domin sun ce da inji wannan Abdul Wahhab ibn Dahhak yana da matsala a inna bi ya janyo hadisin da inganta ba ala da fara Isma'il bin Ayyash shi kuma Abdul Wahhab bin Dahhak yace malamin sa Isma'il bin Ayyash ya zantar da shi shi kuma Isma'il bin Ayyash malamin sa Muhammad bin Isa ya zantar da shi shi ma kuma shehin sa Musa bin Wardan ya zantar da shi daga Nabi wato sahibul aba an gane ko ma'abucin kore zai ka ganshi cikin alkabbai sai an gaya ma yanayin sa ba an aisha shi kuma daga nana aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ma min abdi babu wani bawa wato ya kulu da zai rika cewa hina hina radiyallahu ilayhi ruhahu lokacin da Allah madaukakin sarki ya dawo mata da ruhinsa ba wani bawa da zai faɗi ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ba wanda zai faɗi wannan lokacin da Allah zai dawo masa da ransa lokacin da ya tashi daga wacce ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya mulki na gare godiya ta tabbata gare wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne ko ne akan komai illa ghafara Allahu lahu dhunubahu ba shi sai Allah ya gafarta masa dukkan zunubansa walau kanat mithla zawadil bahri ko da kin kasance misalin kun farko yi amma mun faɗa matsalar illar bai tabbata annabi ya faɗa ba saboda ne saboda Abdullahab ibn Zahab amma kaga kalmomi ne masu kyau za mu zo mu a wani gurin kuma suna da kyau a faɗi amma ba a gurin tashi daga bacci ba nau'in akar nau'i na daban kuma wani nau'in daban bayan an tashi daga bacci qala hadathana ibnu منيع قال حدثنا احمد بن منصور الرمادي قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا بكير بن مرزوق أنا أبي أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Ahmad bin Muhammad ibn Sunni yace malamin sa ibn Mani'a kun ji malaman sa ko zaka yi jin malaman da yawa ya karantar da shi shi kuma wato ibn mani yake malamin sa Ahmad ibn Mansur a Ramadi shi ma ya kwanta ya karanta da shi shi ma kuma yake malamin sa ya haibu da Abi Bukairin ya karanta da shi ya zantar da shi shi ma kuma yake malamin sa Fudail bin Marzuq ya zantar da shi shi ma kuma yake wato ya karbo ne daga Adiya shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan mun yi tarjuma sa anan radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi Na'am daga annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace fi ma yazunnu yahya cikin abin da yahya yazunnu aita ya kana cikin abin da mu'azzam tana zuwa da ma'anar al-yaqin ko ko al-qur'ani wanda ke biyo biyo da shi inda malamin ke yawan kawo wannan cewa saboda haka cikin abin da ya tabbatar da cewa ya tabbatar abin da ya haya ya tabbatar haka za ka ala kudai cewa haka kudai ne yake kale yake man kana idan sai kaza min manami duk wanda ya faɗa yayin da ya farka daga baccin sa yake subhanallazi yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir اللهم اغفر لي ذنوبي يوم تبعثني من قبري اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك قال الله عز وجل صدق عبدي وشكر cewa duk wanda ya fara yayin da ya barka daga baccin sa yake subhanallazi yuhyi al-mauta sarki ya tabbata ga ubangijin da yake raye matattu zaka ji kalmomin ba su kyau wanda yake raye matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan da iko ne akan komai sannan sai ya Allahumma qilli dhunubi ya ubangiji ka gafarta min zunubai na yau mata ba'atu ni min kabri ranar da zaka tashi ni daga kabari na Allahumma kini azabaka Allah ka tsare ni daga azabaka yau mata ba'atu ibadaka ranar da zaka tashi bayin ka gaba daya karin lahu azza wa jalla sai ubangiji mai girma da buwa ya ce sadaka abdi bawa na ya faɗi gaskiya wata kara sannan kuma ya goge amfanin wannan shine amfanin ina ganin masu canza da biro da zara an zo ka hadisi an duk da ka gani a kasa an cewa bai inganta ba kai za ka tsara alama da da ka tashi muraja a kasan cewa da'ifun haka wato malamai suke kawai an gaya ma da'ifun ka san cewa sahihi wanda yake sahihi ko an gaya ma a kan za ka tsara cewa an ce ma wannan sahihi ne ko haka haka ake karatun yawanci hadisi to za ka ji wanda kake muraja a baka da matsala cewa ka san matsayin hadisi sadaka abdi bawa na yayi ya gaskata yayi gaskiya wata kara kuma yayi godiya nau'i na haka nau'i na daban kuma har yau shine nau'i na jabi daga kiyadoyin tashi daga bacci قال قال اخبرني ابو يعلى قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن السني yake kehun sa Abu Ya'la ya karanta da shi shi kuma kehun sa Abu Kaisaba ya zantar da shi shi kuma kehun sa ko malamin sa Shababatu bin Sawar ya zantar da shi shi kuma malamin sa Mujiratu bin Muslim ya zantar da shi shi ma malamin sa Abu Zubair ya karanta da shi shi kuma daga Jabir da Abdullahi Allah ya kara musu yadda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya da amince Allah tabbata a gare shi yace innal abda haqiqa bawa idan da kala bai ta wuce da zarar ya shiga gidansa yana shiga gidansa wa awa ila jiraki ya je kwanta in ya shiga gida ya je kwanta a kan shimfiɗarsa wata ruwaya wa awa ila jiraki ya tattaru ya kwanta a kan shimfiɗarsa ibtadarahu malakuhu wa shaytanu sai mala'ikansa da shedanin da tire jirgin zuwa gurinsa yana kwanciya ranar tire jirgin zuwa tsakanin mala'ikan da kowa yana da mala'ika kuma yana da shedani ina annabi yake cewa daidai ni nawa ya musulunta saboda haka na annabi ya musulunta amma na wanda naka suna nan a allazi na kafa saboda haka kaga kowa zai iya yin zunubi sai kai da gaske jin namu ba mu zunubi bane sai dai mu kira ko Allah ya ba mu ikon kun karbo amma ba mu ji bai to za ki gaggawa zuwa da mala'ikanka da kuma wato shedanin ka ya kulu shedan da shedan ya zo zai ce ikhtin bi shari kai conclusion na gaba ɗaya rayuwar ka ta yau da ka gaba yi da biyu yo ji ba'au ɗinka rufe gaba ɗaya da conclusion mutum da kai kai da da jari shine fatawar da zai ba cewa rufe rayuwar ka da jari haka shedan zai ce ma wa yaqulu lahu al-malak sai malaika ya ce da bawa in ta bi khairi a oki to sai wa yaqulu lahu wa yaqulu al-malak sai malaika ya ce in bi khairi rufe rayuwarka da alkhairi karka take ka rufe ta da shi kowa zai gaya ba tsakanin malaika da shi dai fa inna kana Allah azza wa jalla idan mutum ya ambaci Allah yayin kwanciyar mai girma da buwaya yayi addu'o'in kwanciya bacci bai dan waya yana ta yi sai da ita sai barka ya gaba duk wanda ya ga ya farka wato da fata wanda da ne sai dauka ya farka da tare da ya ce komai ba ba da ya ambaci Allah ba wallahi ba da wanda dan ya dauka fitar ya fike rayuwarsa a ranar yanzu ba wannan sanda za a duba conclusion ɗinsa a rubutun da ya yi to da abin da ya gama cutar da shi sa ko za ka kalle kalle a waya fara yin addu'a kuma so ake idan kai ba surutu ba komai tunda wani ya bawa kansa dole sai ya yi da nazari ke zo to bayan ka yi ba wani surutu eh kada ce komai kana yin voice note ka ruza addu'a ka sai ka tashi eh shi ne ai magana da zai wa ana ba voice note in kai voice note ba shi ne abin da ka cike ya kwanciya bacin ka yanzu ba to da ka inda ta kan ka cike to shi ka cike ya tun bi da ta kai in ko gari in ka gama ta to sai ka tafi addu'a sai ka tafi to shi ne yake bayin zakar Allah azza wa jalla wa hamidahu in ya ambaci Allah ne girma da buwa ya gode ba tare da malakut da ya tsara sai wannan mala'ika ne fatattaki ke tsara kada ambaci Allah zai fatattaki wa zalla yatlau zai zauna zalla tana cikin kana wa aka wato ha zalla bi ma'ana kana ko fata yatlau sai zauna yana kula da shi wa in huwa tabaha idan ku ya farka min manami daga baccinsa idda darahu malaku huwa shaytanu yana farkawa sai shaytanin nan da wannan mala'ikan su ƙara dawowa da gaggawa cikin gaggawa sai kullu da hulul shaytan sai shaytani ya ce da shi ibda da shari bi hakura ba sai kuma zuwa ya ce ka bude da shari sai kullu da hulul malak sai mala'ika ya ce da shi ibda da shari kar ka je mata buɗe rayuwarka da alkhairi yanzu ba wa sunna da zaka fige su kai buɗe ta da alkhairi fa in huwa qala idan mutum ya ce alhamdulillahi alladhi radda ilayya nafsi ba'da mawtiha za ku ga ya sa wani abu akwai gyara sai ka gyara sai ka tsira ni ma bai rubuta ba amma ba'da mawtiha ji ولم يزد هذه منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد min babi inna hu kana aliman ghafura to ya ji nan yace sai yace da shi alhamdulillah da yurata ilayya rabbi godiya ta tabbata ga ubangiji da ya dawo min da raina ba da bauti a bayan ya mutu ba kwa ganin wasu me yasa da ake tsoron wannan anesthesia ko ba ga tsoron ta ajiya ce wasu zartewa za su za ta zarce misali saboda a bacci Allah ya ga dama ba za ka yi saboda mutuwa kai idan ya gida ba za ka tashi ba wallahi yadda ka yi wannan rayuwar ta bacci to ana nuna ma irin rayuwar da za ka yi a kabari ke domin mutum zai wani za ka ji masu kwanan sauro wanda suke kwanan shago a wani lokacin za ka ji wani yana ihu kuna bacci wayo wayo an biyo shi an fahimta da kyau ko ko kuma ya tafi guri yana tafi ka dariya ko yana hira ko yana taɗi ya akwai masu wannan suna zai eh hada duka ba wani za ka ga musamman masu amammatsi ne ne ka ji ana nauyin ta an gane ko to da haka sai yace bayan ran ya mutu walam yumita bi manami na gode ubangijin da ya da mun da raina bai dauki ran a cikin baccin ba bai daura a cikin baccin ba alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula godiya ta tabbata ga ubangijin da yake rike da sammai da kasai an ta jula ai Allah ta jula dan kace guje yadda ba za su guje ba wani mutum wala in zalaka inda Allah zai kautar da duniya a musammai da kasai ka ga yanzu gurin nan na tabbatar yanzu inda za a je a gurin nan za a shigo ba wannan jirgin ba wannan jirgin da aka sa babu kewaye guda hudun nan kawai kowa ya ga gurin a haka ba wani abu da ya rike ya aka ce a jibu da mai karatun da ba su sauraro ba su jibo sani jira kai ba wai aka ba ko kuma wani gurin aka gaji ya cicire ba za a shiga ba to amma a sama ga ta nan Allah ya rike ta dike ya amadin karauna ba tare da wasu jirkoki da kake kallo ba to amma ko shakka babu ka riga ka san duk abin da yake a sama wani abu yana rike da shi to ita sama waye rike ta Allah ne ya rike ta to da haka shi ya rike abarsa ko ba ta da wata dinka da yasa ba abin da zai burge ka da sha'anin Allah kullum kullum musamman da ba ta ruwan kana kallon yanayin sama ka ga dai da Allah yake dubo da ruwa ruwa da yawa har wani lokaci ai ambaliya amma baka taba jin wata rana Allah ya ce kowa kar ya fito an yajin aiki gyaran sama ga saboda ta bude tun da kace ka taɓa ji cewa ran gidanka za ka yi lafiyayye ba za ka gane cewa guri na nufin ba sai ka tare sai ka tare amma ubangiji madaukakin sarki kamar nan da yi ta biyu ta fi ta uku girma ba ta biyu ta fi ta ɗaya girma ta uku ta fi ta biyu ta hudu ta fi ta uku ta biyar ta fi ta hudu ta shida ta fi ta biyar ta bakwai ta fi ta shida haka ce girman su kowace annabi yake da za ka ɗau sama ta ɗin ka wurga a cikin sama ta biyu za ta zama kamar ka wurga titi ne a daji eh a daji ka duba yanayin daji ka ga daji yanzu titin ka yi faɗa a daji a sai dai kakura to kamar haka annabi yake ka ɗau sama ta biyu ta ɗaya da ta biyu ka wurga a ta uku kamar ka wurga titi a daji to ka ɗauke su gaba ɗaya da ta ɗaya zuwa ta shida duka wurga ta bakwai kamar ka wurga kifi a daji sannan annabi yake idan ka dauke shi duka su bakwai ka wurga a kursiyin ubangiji shi ba kamar ka wurga kifi a daji haka za a yi ta tafiya har zuwa kan alhaji idan aka haɗa shi gaba ɗaya wa kana arshi wa alal ba'i har ruwa a tattara gaba ɗaya a wurga kan al'arshin ubangiji to kamar ka wurga kifi a daji shi da idan ka zo kace Allah yana ko ina da kake ganin kai ne baka yi masa tasha ba kai kai masa tasha domin duniya ba ko wai kace akan al'ari kin da yake ya daidai da al'ari ka faɗa haka kai duk ko ka zo da lafiya kuma al'ari ta fi duk wani abu da kake iya gani shi da ya ba wa kansa yake wa kana arjuhu alal ma'i thumma tawa alal arji to kai imani da wannan kai shiru kawai ka zauna lafiya domin ta fi ƙarfin tunanin dan adam ba irin duniya duniya ba ta fi ƙarfin tunanin ka ballan tunan al'aji gaba ɗaya wa innan halittun da aka gaya ba in aka je ba su kan al'aji gaba ɗaya kamar titi ne a daji to shi ne wannan ya ce to inda za su kauce sannan su rikito ba wanda ya je rikito kawai da rikito da tawo ba wanda ya je rikito yanzu ne yake cewa in amsaka ai ma amsaka ba min ahadin min ba'di ba wanda yake yake din ba Allah ba in bi ma'ana ma an gane ko eh na biya ba wanda yake yake su bayan Allah eh innahu lallai ubangiji ya kasance kana ya kasance aliman min jimri domin alhilmu ya fi al-sabr jimri domin wanda yake Abdul Halim wanda yake wato Al Halim din shine wanda kai mana abu ba wai dai ya rama ba ya fi karfin ma ya rama din in rama za a ya fi karfin ka amma kai masa abu shine Al Halim kuma ya kyale ka shine Al Halim sai da al-ilmu gabe yake da as-sabr eh gabe yake da as-sabr to shine yake cewa gafuran kuma ne gafara وقال في الحمد لله الذي يمسك السماء godiya ta tabbata ga ubangijin da yake rike da sammai an taqa ala al-ardi Allah taqa eh haka za ka kaddara cewa dan ka ta fado akan ka ta biyar ke a wanda dan ka ta fado akan kasa illa bi idin da idin Allah ai kaga akwai ranar da gaba ɗaya Allah zai nan da ita yawma nadu saba'a ka ayyi sijilli lil kutubi kama bada'ana awwal khalqin mu'ayyid wa'adan alaina eh saboda haka inna kunna fa'ili saboda haka wannan shine abin da Allah ya ce akwai ran da zamu danna dai sama gaba ɗaya da kaza na nan da gabar ba haka za a nade ka ayi tijilli kamar da ake nan da rijista Allah ya ce kama ba da ana wani halkin nuhari kamar yadda muka fara halitta a farko haka za mu dawo da ita wa'adan alaina Allah ya ce alkawari muke inna kunna fa'ilin haka za mu yi da Allah yadda muka faɗa haka za mu inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lallai ubangiji madaukakin sarki bin nasi la ra'ufur rahim mai tausayi ne da jin kai ga mutane fa kana bil mu'minina rahima fa in huwa khara min firashi inda mutum zai je kwanta akan shimfidar sa fa bada bayan ya faɗi wannan addu'a sai ya mutu kana shahida to yayi shahada wa in kama yusalli sallati fa bai inda zai nike ko ta sallah sallar dare to zai ta sallori ne cikin fadalar Allah to shi ma kaga wannan a karatun mu na adabul mufrad na ku je tana mun biyo wannan hadisi a adabul mufrad sai karshe karshe lokacin da muka zo riyawa Imam da tariya kaji a cikin As-Sunan al-Kubra haka Abu ya ala cikin Musnadi Imam Haji a Mustadrak amma wato shi yake cewa hadha hadithun sahihun ala sharh Muslim wa lam yakhruj dahu yake hadisi ne ga dace akan sharadin muslim imam al-hasan ya kawo a cikin majma'in zawai abu ya ala da yake rijaluhu rijalu sahiya amma wanda ibrahim bin al-hajjaj al-kani shi tika ne sai dai mal albani shi bai yadda da sai yazo su jira tarbi wa tarbi wasu malamai sun inganta hadisi amma shi albani bai yazo sai shi inganta shi shi shi hanyar da ya ga wannan akwai wannan wato bawa Allah a cikin ce da inganta ba amma kalmomin kamar yadda muka faɗa kalmomi ne masu kyau نوع آخر ولنوع دبر قال أخبرني أبو العباس الجرادي قال حدثنا جعفر بن محمد المدائني محمد بن المدائني قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد محمد يعني ابن عبد الله عن محمد بن واسع عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ibn sunni yace malami na abul abbas al-jaradi ya karantar da ni shi kuma malamin sa jabir bin muhammad bin madani ya karantar da ni shi kuma malamin sa yake cewa mahaifin sa ya karantar da ni shi kuma yake muhammad yani ibn abdullahi shi kuma ya karantar da ni shi kuma daga muhammad bin wasiya shi kuma daga malamin sa muhammad bin siri babban malamin fasara mafarkin daga wato malamin sa Abu Huraira eh Abu Huraira malamin Muhammad bin Sirin radiyallahu ta'ala anhu Abu Huraira mun ga fadarsa cewa shine jagora ma yafi kowa yawan hadisi hadisansa dubu biyar da ɗari hudu da talatin da bakwai shi kaɗai yana cikin sab'un min al-sari fawqa al-ardi tanqadu min al-hadisi an al-muqtari khairu mudda abu hurayra sa'ad jabir anas siddiq al-kadab abbas wa ibn umar wannan su bakwai su kowa yawan hadisi abu hurayra kamar da aka tabbas bayan yakin khaybar ya musulunta digiri ne a gaban annabi shekarar da hudu a gaban annabi amma ya fi kowa mun san dalili saboda ya fi kowa da binkar annabi shi baya zuwa ko ina kowa zai tafi nemo abin kuma shi zauna shi ta ya fi kowa yawan hadisai sannan annabi ya yi aje cewa zai addu'a wa zai aje ma yakun sa yi addu'a duk abin da yake da gewu zai kara manta bai sauri ya aje ma yakun sa kafin kowa ya ankara annabi ya addu'a ya dauka sai ya ta dauki addu'a kalin da ba a san to shi sa daga ranar shi da malaman tarihi ke cewa Abu Hurairah sai da ya kai matakin da idan ya je ya bi sallah a masallaci ta wata ɗaya ta limamin da ya karatu a bayyane to Allah ya bayan watan ya kare ya tambaye ki zai gaya ba ranar farko sai ga watan Muharram malam wani ne ya mu sallar magarwa a raka a farko ya karanta Fatiha da sura kaza ta biyu ya karanta Fatiha da sura kaza kaga ita ce aka ji a bayyane sannan sallar isha'i malam wani ne tun daga nan sai ga wata har zuwa 30 ga wata sai ya gaya ba kuma abin da muke kalubalantar masu zagi abu ne da cewa ya fi kowa surutu wai a ya za a ce shekarar da hudu kuma yana da hadisi har dubu biyar da ɗari hudu da talatin da bakwai sai a gaya mu cewa duk da cewa ba duka da yin su a hadisan nasa ba amma abin da za ka ce yanzu wanda ya zo yana zirfi annabi alaihi salatu wassalam lazimta a kullum kowace shekara kwana nau take ne kwana ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin sau hudu ba ai ba yawa ba yawa bai ba hadisi hudu ba a rana ba sai kuma ce yayi yawa kuma yana zaune da annabi tun daga safe har dare duk abin da zai faru in baki suka zo daga ƙauye idan annabi yayi ko tari yayi sai ya bada labari cewa da annabi yayi tari ko ya fitawa ya ce kaza shi ma hadisi ne yanzu wannan har sai an zarge shi da cewa maganganun su sun yawa ba su yawa ba sai dai zuwa ce a zarge shi kawai idan ka ɗauka yanzu ka ɗauki dubu hudu dubu biyar ina haba a ɗauka dubu shida ba ka raba ka gida dubu ɗaya da ɗari dubu biyu da wani abu dubu ɗaya da ɗari biyu a shi da shi ɗanka dubu shida ka raba ta dubu ɗaya da ɗari biyu nawa nawa zai kama biyar biyar ko to hadisi biyar kenan misali ko shida to wannan me ya yawa a nan babu abin da ya yawa ai kamata ya ma ce kullun ya rawaito domin duk motsin annabi zai rawaito na wannan tuwon awacin da suka zauna duka kamata ya ce domin ka san dai ba za a ce ma annabi yana zaune ba ba ko da yazo ba wanda ya nemi izini ba wahayi ne sauka ba duk wasu ne su ne kuma sai ake wani dan jiya da ta ga ganin rubutun sa bin tashi ya dauko Abu Hurairah ya tsine masa sai dawo kan tariya ya dauki Imam Malik shi ma ya tsine masa sai dawo kan ah Sa'id bin Musayyib a cikin tabi'u tabi'in shi ma ya tsine masa ne to ai taru da addini kowanne a tabakar su jago bibo ne in ka jira Abu Hurairah a layin sabai kace ba za ka karbi komai nasa ba to hatta sallah za mu ga yadda za ka yi abubuwa da yawa ba za ka yi su za ka yi ba domin shi kaɗai ya rawar yau da su kana zuwa ka baka ta biyu cikin da ya kace da imam malik taru ka tafiya kana zuwa akhir mutakaddimin da sai da zai to ka rusa addinin gaba daya wayannan tira ku guda uku to wallahi shi ya dauka gaba ɗaya shi ne mu yi gaba ɗaya baka yi kai shi kadai ne da gaskiya ba eh ai kuma kaga abin kai din kenan ya ruje kuma shi bai rawaito mana komai ba to shi ne ai an gane ko to da haka wannan shi ne Abu Huraira Allah ya tsara masa yadda Abu Huraira yana da bankayi da yawa radiyallahu anhu kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazo kira da amince Allah tabbata a garin shi yake ma ne rajuli babu wani mutum da yanke biyu da zai farka min naumihi daga baccinsa fa ya kule sai alhamdulillahi alladhi khalaqa an-nawma wal yaqza alhamdulillahi alladhi ba'athani saliman sawiyan ashhadu anna la yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir illa qala lahu sadaqa 'abdi cewa babu wani mutum da yanke biyu da zai farka min naumihi daga baccinsa fa ya kule sai alhamdulillahi alladhi khalaqa an-nawma godiya ta tabbata ga ubangijin da ya halitti barci domin shi ma barci yadda kake halitta shi ma Allah ne ya halitti da haka wal yaqbada da kuma farki farkawan ma da kai da Allah ne ya halitti da alhamdulillahi alladhi ba'atha li saliman godiya ta tabbata ga ubangijin da ya take ni lafiya ta kalau saliman shine bai lafiya yin gabbai kun ka tuna wannan abubuwan bayan Allah mutane nawa suka je taji taji mutum ya zo yi da ba wata gaba ta dena aiki ta rantsi da Allah ta dena aiki sai ko baka ba Allah ko zai kaje ka sai ko da kake ciwo baka da kuɗi shi da kuɗin ka je ka tambaye shi yanzu yana kwanta a zuwa zo yake a karɓa kuɗin a baki lafiyar kawai baiwa da Allah ya ma ta hannaye kunnuwa idanu baki hannuwa komai a jikinka bai wace babba a gaɓoɓin ka ɗari ko da jikin ka tashi lafiya lau ba wanda ta samu matsala ya kamata ka gode wa Allah haka akwai su ko ni na da wata ɗaliba haka take sai mun ce har mijira ta ji take wallahi ba ta ji take malam ka gani in tara nan tana ma na san za ta ji karatu nan domin da an gama za ta sauki tana sauki wata saboda haka cewa har idin sun je akan matsalar alƙanci ba ta ji kai take wallahi ba ta take ba san nawa ta kace ba take yanzu duk daɗin jiraranka dan ce mata ai ina tattara ne take ai duk ɗan jirare ma da duk ɗan jin sa ko na miliyan nawa ne take Allah ba da ni ko ba za ka ba dan ta faɗa ba ni ba zan ba taɓa sani ba kai yanzu nawa ka ba Allah ya ba wannan ba ba sai kin ba ka jin da ai dan jin da zai rika kai wa kokolwar ka sako duk da harje ma yana da nasa mai tace harje bangaren hagu yana da hudu bangaren dawo biyu shi ma yana tandin da tsuwar kokolwar ka amma dai jin kanshin abin yana da nasa alfarma eh kafin yanzu ka shiga gidan ka biyo kanshi na tashi da sallah ba kwa ji gari ko ina daɗi yawwa ana ta wannan zuyar zai ka gane cewa lallai sallah ta zo ai kan shi yana da zaka ba da gaskiya alaji yana da Allah mu gode wa ana faɗan wannan ne dan ka tuno ni'imar da Allah ya ba ka daga abar ku to bari ka rasa an gane to sai dai alhamdulillah alladhi khalaqa an-nawma wal yaqza alhamdulillah alladhi ba'athani saliman na gode wa ubangijin da ya halicce ni da gaɓoɓi lafiyayyu sauyiyan daidai waɗanda suke dini kowace addinin da take sannan kuma ashhadu anna allaha yuhyi al-mauta na shaida lalle ubangiji yana rayar da matattu na shaida wa huwa ala kulli shay'in qadir ko mai iko ne akan komai illa qala allah fa ce sai allah madaukakin sarki ya ce sadaka abdi lalle bawana wato yayi gaskiya to abin da zamu tashi bayan mutum ya tashi daga wacce komai ya rage wanne zai yi in ka tashi daga wacce me kake yi bayan ka yi addu'o'in da ka yi me ya kuma ya rage tashi za ka yi ka sa kaya to shi ne za a dora ba kuma wajen sa kaya ka ga wajen wata kila wani ya kwanta daga shi sai ka ji ka kayan bacci ne kawai ko da kaya ya kwanta za ka kayan bacci ne kayan bacci daban kayan zuwa masallaci daban ko ba a kwanciya da jallabiya a tafi da ita masallaciya in ya kwanta bacci da kaya to ka ba da ya ce ayan ba da sura ka masallaci ba ko da lafiya za ka zo da mun yi bayani a masallaci to ba sai aka ba ta kanini mai kyau wanda ba ta wari kuma warin da mafi yawanci abin da na manta ban faɗa ba kai ba ka ji wani lokaci wallahi musamman gobe ne kai ba za ka taɓa ji ba amma inda ba ta kara ta ce ma wannan ta fara wa da rana sai a ce ka aji amma kai ba mai gina ba ka ji ba zai da zai maka gori Allah garin bar abu haka kare da mu gawa an gane ko to saboda haka wannan shine abu na karshe tunda an nuna mun lokaci bari na fani da wannan damar din in ga yawa yan uwa cewa alhamdulillah alhamdulillah da bi ni a matsayin da kin musali a muna yi wa Allah godiya wanda da ni'imar da ayyuka alkhairi yake kira abin da yasa ne zan wannan ba ma bayani zan ba yau kawai godiya zan wa Allah bayani na nan gaba yawa saboda haka wannan mutumin da yake yawa da ƴaƴanmu da ƙarfi yau Allah ya ce muke mu gaba ɗaya yau an kwace kaya saboda haka sai dai wani kuma abinda muke sanar da masu siyarwa na gidaje da mata sani cewa wallahi saura su Allah kawai abin da ya rage shi za a gayyato su da iyayensu a yi musu wa'azi ƴan uwanmu ne musulmi a yi musu nasiha ku daina don wani zai ce ba amma taɓa yi masa nasiha ba banda wannan kuma sai kuma mataki na shari'a ba zai yi muna kallo duk unguwanni wanda wani yake gaya mana sai yake cewa a ke kawo kai bangaren da yanzu Allah ko ta ba za ka shafe ka ta gota unguwa ka duba ke ka ba ke ka wanda har yara yan fashi an samu Allah da bindigu su wanda suke sun sani amma sun kawo saniki kuma sun samu haɗin kai daga gurin jami'an tsaro to ba Allah ba zai turo mala'iku su gyara mana unguwarmu ba mu za mu gyara da kanmu kuma ba ma so ka yi dole ba so muke ba dan kai lana ka ku lauma jala'i eh da abin da zai ba ku mamaki wai bayanin nan da nayi har da wasu masu zuwa duk da cewa wanda suke da suka gaya wa shi ne ke mutum cewa wai na zo nan na zazzage shi nace ai da ma dan ne shi na faɗa sako na tura ai sako na tura a wurin aka yi alasu bika yanzu wannan muryar sako ba lasu bika ba sai a jiwa titi ba ina ga ba ko da haka ai ni ba na munafurci dan wai dan kai yaji ai da ba dan yaji na fada na ranke da Allah dan yaji na fada to ran da nake kuma idan ka ga dama ka ce kabilanci ne mun yi kabilanci na mu muke so musulmi ba hauki duk abin da zaka faɗa ka faɗa kai ka je nugo in kai ka je da albasa na ranke da Allah duk yadda kake bin da kana kyautata mar ba kai saka je yanzu a nan bara ba a baka tebur na rantsi da Allah in kuma akwai wanda ya ce yi ko ibo kun ga abin da suke wa 'yan kasuwa kwanan nan hausawa haka kawai suka rika kone musu shagunan mu ba mu yi wannan ba doka ta shari'a muka ji daki daki haka bi shi kansa jami'an tsaron suka ce an yi amfani da ilimi haka suka faɗa cewa ilimi ya yi aiki a nan an ba an burge su matuƙa saboda haka ba ma so wai wani ɗan karamin ɗan kwaya ko wani ɗan shaye shaye ko wani wanda yake goya ba ko wanda yake goya ba baya ya yabe mu wallahi ba dan kai muka yi dan wargan ƴaƴan mu muka yi da kanne da ƴan uwan mu muka yi dan su muka yi saboda haka wannan shine abin da sakon da muke na ga muku akwai bayanai nan gaba wannan shine iya sako yanzu abin da nake so kowa ya ji shine Allah ya taimake ni ya tashi ba komai na zai yanzu a shagon ko kwalaba ɗaya babu an fahimta ai ana sai da lemu don rashin kunya za a siyo lemu wani a cikin yayyan ma'anan bakin ciki yake cewa wai wani yaro a gaban su ya siyo lemu ya buɗe benalin din yana zubawa a cikin kwalabar yake dan abu kaza kaza ka gaban nan shine yaron da magura aka ce yi ba aka ce yi ba rashin mutunci wai har da wannan yake ga mana wai akwai ran da yake sallar ko daga shagon da wai yazo ne ba wani cewa wai yana sa mai ido shagon ne da wani yana so a cika ba kudi da yake da yake shi kuma zai ce abu ya tambaye shi cewa da Allah ya ya cika masa sai ya me za ka siya idan magani ne na rashin lafiya sai ya ji ne zaka siya sai ki kama ko wannan tambaye da yake ne yoyi yake idan wani abu zaka siya ba da magani yake ba zan ci kama ba gaskiya yayi shi ne waje biyo ke ne mawo wani wai ya sa wani ko zai yi shari'a da shi yake kuma ka kyale ba sai ka kutunci ba mu a shar ba ya zo ga muku da rashin mutunci kai eh shi da area commander da muka ji ana mai da zanci yake haba yace a garin haka yace yace a garin ku mutum da yake yana sai da albasa a gaban shago mai bulawus albasa ba hauce in aka ciniki na ɗaya da na biyu a nan ku sai turbi da shuka don me yasa za a yi saboda an mai da mu dabbobi idan ka ga dama ka sai kabilanci ne muni su ma su koro na mu daga can ai da ma rashin mutuncin suke mu wannan da Allah ya sani ba mu da wata manufa banda in in nuridu illa islam saboda haka wannan shine ba wai dan wani ya ba mu kai ba na rantsi da Allah na'am haka eh haka haka inna lillahi inna ilaihi wanda muke ganin ma in namu ne arewa wannan tana kan ni da ran da yake yawa ya fiya mu ya kafa na ya zo ya amfani da wannan damar shi ne abinda muke gaya wa manya cewa lallai wato manyan mu lallai su kirawo taro a tattauna yan uwa su ba da shawarwari abinda muke faɗa kenan eh mun ba da wannan musamman mai gari mun gaya masa cewa lalle ya kamata a kirawo taron jama'a a tattauna abin da ya gafi community yawa a ji menene kuma za a dora me gidan ya bada hadin kai matuka matuka domin iya rubanin kudin sa ne ya taimaka shi ya bamu dama abu ne duk inda muka je a gaba shari'a abu ya ke fara cewa community dan wa kake je da magani sai a ce dan community da kuma mai gida sai aka ce area commander yake to community suke ba da ni gida kuma ya ce baya so ka zauna ma a gida ce to wa tambaye shi masa kenan ai kaza yace kaga dan wannan abubuwa bai yi ne ba mutun da kake nema ba sun ce bai gida ya kage da kuma community ba za su sai ne what next yake kawai ta kai saboda haka wannan shi ne jama'a in sha Allah ta'ala duk wanda yake neman ƴaƴan wasu su gyaru ‘yan uwan wasu su gyaru don Allah ya jana su za su zama mutane ke. Amma wanda yake so ‘ya'yan wasu su lalace, wallahi da layi a kan zai gani. Ba ma su san kowa ya lalace. Burin mu, wa ma kunna da na kan iya laula an hadanan da. Ba mu kowa burin kiriya, domin wa ba wayan mu bane. amma burin mu kowa ya nuna nagarta burin mu kenan kuma ba annabawa bane amma bai kamata muna kallon barna mu bar ta ba me asibitin nan kafin ya tayi wata rana in yazo da sabu zai ga botil din nan na fiba bewa a gefen sai wani gani lafiya sai wata ran da ya gani duk a gefen kwatanni ce ah dadda ya gaya wa dadda yake wannan ko yake ai ba yake ya tsara ce da Allah ya kawo ta mutum ministry ta lafiya da ta ga wannan Allah ya fitin da an bai to shi ne kirawo ke magona yake ya rantsa da Allah ne kuma ganin kana ji an zai kira ni duk wannan abubuwan akwai shi ne wani yake sa yara akwai yaran da yake a unguwar nan da san da ku zai je su tsince kwalawa wannan masiba da ne kama ai mu so ne musamman da aka zo ga mutane so ne yan rakiyar nan nasu yan kore a ce ya to da su kin munafikai kin bin da suka yi so muka a zo da su mu ga su fado da ni ran da suke da mu wan fadin nan ku kalli idan mu kalli naku mu jara muke so ku bar na kuke so ko mu ba ba koye kanmu akan me za mu koye kanmu sanna muka yi akan me ba ma koye kanmu saboda haka ya kamata a fahimci wannan da kyau cewa duk wanda suke so a sami kuma an fara ba kun san cewa ba su sai da kwaya a wannan wai hadda mace hadda mace a ni mata aka ce mun hadda mace da yadda Allah Allah madaukakin sarki ya yi mana magani da yadda Allah Allah ya sauke da ƙarshe akwai wani malam Abdullahi Sabuwar Nabi akwai wannan littafin kamar da muka gaya muku ana ta neman da har yanzu muna kan hanya to akwai ɗaya daga cikin wanda jiwa baya zuwa karatu yana sauraron karatu ko da yake wanda muka yi wa mahaifiyar da addu'a satin da ya wuce to saboda haka ya samu mana da wannan a samun jana'i kwafi a gidan in sha Allah yanzu musamman cikin masallaci wanda bai sami amal yawmi wal laila da Allah mu yi hakuri tun shi wannan tsale na gudu wani zai iya nan gaba ya iya samar da shi an fahimta da kyau ko za a yi kokari yanzu a baro wanda ba su da shi idan amal yawmi wal laila ya zo kun ga sai a tsara musu da shi sannan wanda ba su da akamun jana'i su ma kuma an samu wani a koma baya ba shi wannan bai da tsada tun da baya bin dubu ɗaya ɗari biyar dubu ya da hawa hawa akwai ɗan dubu biyu ɗari biyar haka shi kuma tsale na gudu saboda haka ina so in jira Allah za ni amfani da wannan damar waɗanda ba su da shi Allah zai zo a ɗauka a ba wanda ba su sami shi na ƙarshen wata ne wannan waɗanda ba su sami a mani da wani wannan yana ba su yi koma ta kun ga hakan Allah ya ɗauka shi ke bakin su wanda ba su da littattafan to za su za su samu insha Allah akwai tambayoyi da aka kawo amma ina ga tunda mun cinye lokacin da yawa dan a ji tambayoyi ba da sai a ji yawa da shi ne zuwa sai ne na'am ala ali Oke, ta tabu zai zuwa yi. Wanda yake da wannan a yi haƙuri wannan zai kuma sabuwa. Wani yanzu muna da yanzu kun ga wannan akwai matasan da sun kure za mu musu magana yanzu abin da muka ce kenan muna da wanda sun fara tasowa sun fara za mu ce wani shi kawai shi kenan wannan yanzu dubu ashirin da wani abu aka ce ta a cikin ɗalibanmu ne mutum ɗaya kawai ya ciyo sa ya siya to muna da wayannan waɗanda suna da zuciya kwarai da gaske in sha Allah ta'ala za a za a yi kokari a ga yi amfani da wannan muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi an yi fara da amfani da ita jiya Allah ya yawaita mana a irin su jamsa jirgin kun an fara samun magada wannan yana nuna cewa za abin zai dore kwarai da gaske Allah ya gaza mana na'am Allah na na na gama ma gaba daya na gaba bismillah نعم نعم حسن wane mutum wane mutum wane mutum haka haka akwai rana ba su kai ta ba ba su kai ba gaskiya ne yau duniyar wata na wata da wata wane mutum wane mutum kullum fi falakin ya tsaro Allah ba cewa ta bai dauka rana a cikin sama take eh ga ta nan eh eh wane mutum baina samawati wal ardi eh Allah ya saka da alkai Allah bai mun gode Allah ya saka da alkai muna roƙon Allah da sunan da kyawawa tambayoyin da kuka turo mu ya hakuri ta ji ne zuwa ka sa malin da ke aji insha Allah za mu yi amfani da shi kai muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da kuma fata da fuka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya da kuma mu kumbin da Allah ka nuna mana kariya kariya da kuma mu kumbin maka muna roƙon Allah da sunan da kyawawa da kuma fata da fuka Allah ka kara da baban asiri da lafiya اللهم اجعلنا في اولادنا واصلح حفظنا ولا تؤمنا واجعل ولايتنا في من خلق وصلاة وعذاب يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ana yi wani kafin ya zo abin ya zo gumfi ya tsallake ana yi littafin ya zo gudun mutumin ya same shi yawwa to ana ba za a san ba